maka wasan ilimi ba ma na addini ba yake har na boko yana da kyau ko ya zama ko wani abu da za a yi a yanzu ta san ko ta dan adam to za mu miƙa wa yau zai ta hankalin mu a dukkan abin da zai mana kyau a duniya da lahira muna yi wa malam da da zuwa Allah ya ƙara wa malam hakuri kuma da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإيثار إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أولا ساتيا نرانا الأصبر ranar goma sha uku ga watan juma'a ula hijira ta ma'aiki alaihi salatu wasalam shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai a wannan farfajiya na ahbabu ahbabu rasul wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu karkashin gayyatar su saboda tunawa da ma'aiki alaihi salatu wasalam ina kyautata zaton cewa wannan shi ne karo na farko da wannan kungiya ta shirya maulidi irin wannan muna fata Allah subhanahu wa ta'ala mu da su gaba ɗaya ya mana jagora shi maulidin ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda sonsa da ana yin sa wayewar sha biyu ga watan rabiul awwal daidai da daren da aka haife shi sai tafiya ya kai tafiya sai aka dawo ana yin sa zagayowar ranar suna tafiya ya kai tafiya soyayyar ma'aiki alaihi salatu wassalam na kara zama a zukatan wannan al'umma aka mayar da maulidi da zaran watan rafi'il awwal ya shigo ba tare da kayyade shi da ranan da aka yi haihuwa ko zagayowar wannan rana sati ba tafiya da ya kai tafiya sai maulidi bai tsaya a watan rabi'ul awwal kadai ba ya zarce zuwa watan rabi'ul sani ko rabi'ul akhir to ina ga gaba gaba za a mayar da maulidin ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara gaba daya saboda maulan mushrik ibrahim ya alkhairin da ya kawo wannan duniya gabanin ya yi dukuri ya bayyana ba a san wani abu da ake ce ma maulidi ba a wasu wurare kuwa mabiyansa da yawa an kora a gari an ci mutuncinsu an ci zarafinsu a kan wannan buki na maulidi alaihi salatu wassalam cewa mujtama'a society wani abu ne wanda ba su san shi ba kamar yadda wani malami yake bani labarin haka abin da ya wakana a buniyadi da wasu ababe da suka wakana a nan garin maiduguri da gwaza wanda amma me yake faruwa maulan mushek ibrahim iyas ya ɗauko ma'aiki alaihi salatu wassalam daga harsunan musulmai ya dawo da shi cikin zukatansu wanda alhamdulillahi duniya ta ce da da gabanin zuhurin maulan mushek ibrahim inyas ana jin cewa ko ana tsammanin cewa kawai a harshen ka idan ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullahi kawai ya wadatar sai shi ibrahim ya zo ya tabbatar mana da cewa hakika wannan shaida ce ta musulunci amma bai wadatar ba sai la ilaha illallah da muhammadun rasulullah sun bar harshe sun dawo zuciya ba ma wai farko farkon zuciya ko kofar zuciya ba tsakiyar zuci wannan shi ne abin da ya yi ta fama da mutane karkashin wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi ya rubuta baituka sama da dubu biyu na yabon manzo sallallahu alaihi wa sallama a yau gashi maulidi ba ya zamanto wani abu ne na garin damaturu ko kuma na jihar yobe au ko kuma na nigeria ba maulidi ya zamanto batu ne na duniya gaba daya wanda a yau za ka je amerika turawa za ka tarar suna yin maulidi za ka je ka tarar yarurruka na chinese a su thailand a ariyan su indonesia su malaysia duk za ka zo ka tarar ana yin maulidi za ka je ka tarar a faransa ana yin maulidi za ka tarar a ingila ana yin maulidi ana yin maulidi a ko'ina wadda duk wannan alhamdulillah daga Allah subhanahu wa ta'ala ne karkashin jagorancin maulan mushek ibrahim inyas wanda ya yada wannan abu da dukkan iya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na hikima da ilmi wanda kuma hakan shine sunna ta ma'aiki alayhi salatu wa salam domin sunnar ma'aiki shine yi wa kanshi maulidi a dukkan sati ranar litinin domin an tambaye shi alaihi salatu wassalam kana yin azumi ranar litinin dan me kake yi ne kamar yadda imamu muslim ya rawaito cikin sahihinsa yace zaka yawmun wulidtu fihi wa yawmun bu'istu fihi yace a ranan da aka haife ni a ranan da aka kuma aiko ni da wannan sako na Allah subhanahu wa ta'ala to kaga kenan ma'aiki alayhi salatu wassalam ya allaka azumin da yake yi dukkan litinin ga ranar da aka haife shi domin azumi wata ibada ce a cikin ibadu Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kaunarta fiye da dukkan dukkan ibadu gaba daya domin ya zo a hadisul kudusi sahihi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kullu amal libni adam illa saw duk wani aiki da dan adam yake yi yana yi wa kanshi ne banda azumi fa innahu li azmi danni yake yi wa ana ujzi ujzi lahu ni kuma zan mishi sakayya ko ni na san sakayyan da zan mishi abin da yasa azumi ya zamanto na Allah ne kadai saboda idan ba ka yin sallah akan iya gano ka ko a gidanku a gane ka ko matarka ta gane ka ko abokananka su gano ka su dago ka ka makotanka su dago ka su gane cewa baka zuwa masallaci amma idan baka yin azumi ba za a iya gane ka ba domin za ka iya shigowa ɗaki ka kulle ka sha ruwa ka goge bakinka ka fito domin haka ne Allah subhanahu wata'ala ya ce illa sauma fa innahu lidin kasancewar azumi shi ya fi soyuwa ga Allah cikin ibadu gaba ɗaya sai ma'aiki yake ɗaukan azumi a ranar da aka haife shi yake yi wanda duk wani mai hankali duk wani mai ilimi ba jahili ba duk mai hankali ba ba mai wauta ba ya san da cewa azumi ibada ce daga cikin ibadu wanda maimakon wannan azumi ne duk wanda wata ibada ta sauƙaƙa a gare shi domin tunawa da ma'aiki da wannan ibada sai ya yi ta ko sadaka ne ko sadaka ce au ko kuma karatun qur'ani ne au wa'azi ne karantarwa ne karantar da tarihin ma'aiki ne da dai abubuwan da suka saukaka abubuwan da kowanne ɗaya ake kiran shi ibada wannan shine abinda malamai ke ce makiyasi ma'ana ma'aiki alayhi salatu wassalam ya yi wa kanshi maulidi da azumi azumi da ke wata ibada ce to akan iya ɗaukan kowace ibada a yi wa ma'aiki maulidi da ita ba azumi kadai ba sannan kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam da ke wai ba watan rabi'ul awwal ne kadai yake yin wannan azumin ba domin ni da kai mun sani kowa da kowa ya sani ba ana samun ranar litinin a watan rabi'ul awwal kadai bane ana samun ranar litinin ne a dukkan sati sannan ana samun ranar litinin a kowanne wata to idan muka duba za mu ga cewa ci gaba da maulidi sauran ranaku da watanni na shekara gaba daya to shi ne sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda shi ba yana daukan ranar litinin da ke cikin rabi'ul awwal kadai ko ranar litinin din da ke satin da aka haife shi kadai ba yana daukan ranar litinin na ranakun shekara gaba daya da ranar litinin na watanni shekara gaba ɗaya yake yin azumin su wanda malamai sun tabbatar da cewa yakan iya barin azumin ranar alhamis in wata zarura ta taso yakan iya barin azumin kowace rana banda ranakun watan ramadana amma azumin watan azumin ranar litinin baya bari don me kenan saboda girmama wannan rana da aka haife shi to kaga kenan duk wani wanda zai ce dan me an haife shi a cikin watan Rabiul Awwal kuma aka ci gaba da yi mishi maulidi ranaku da watanni shekara gaba daya an san da za a bani shine dan me dan me an haifi ma'aiki a cikin watan Rabiul Awwal amma ma'aiki ba yana yin azumi a litinin din da ke cikin watan rabi'ul awwal ba a dukkan ranakun litinin da ke zuwa a cikin shekara gaba daya to kaga kenan ta nan ne za mu fahimci cewa abinda a yau ake a kai sunna ce ta ma'aiki abinda a yau ake a kai na yi wa ma'aiki maulidi a ranaku ranakun shekara gaba daya ita ce sunna sannan kuma ta nan ne za mu gane cewa ta nan ne za mu gane cewa ashe mu ba mu ma ba wa maulidi muhimmanci ba don me domin shi ne maulidin alaihi salatu wassalam yana yin azumi dukkan shekara mu kuma muka iya daukan wasu ranaku kawai muke yi misalin wannan kaga ahbabu a yau ranar asabar sun yi maulidi to za su iya cewa maulidinsu na wannan shekara sun rigaya sun yi ba za su iya dawo da wata rana a zo a ce za a yi maulidi ba sai wata shekara daban a irin wannan rana ko wata rana daban to ga nake na anan kusuri ne da gazawa ne wanda sunnar ma'aiki alayhi salatu wasallam abin da yake nunawa shine in har rana ya ta yau misali ba a kara zama an ce maulidi ga ma'aiki alayhi salatu wasallam ba to ina laifin a ce dukkan wata a ware wata rana a tara jama'a irin wannan domin a tuna da ma'aiki alayhi salatu wasallam kai in takaita muku ba ana nufi wai sati-sati ba dukkan sakan inda za ka iya yi wa ma'aiki alaihi salatu wasalam duk sakan duk sakan maulidi to lalle wannan shi ne haƙƙinsa domin rahamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wannan duniya wanda shi ne wannan rahamar ba kowa ba ba rahamar nan ta keɓanta da waɗannan ranaku ko waɗannan watanni ko shekara ba wannan rama tana nan cikin ko cikin kowanne sakan guda ɗaya saboda numfashin da kake yi a sakan ɗaya ma kakan iya numfasawa sau da yawa to kowanne numfasawa guda ɗaya ko kowanne numfashi guda ɗaya da za ka yi rahama ce daga cikin rahamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da ma'aiki alaihi salatu wassalam wai ba ya aiko da ma'aiki alaihi salatu wassalam da ita bane shi ma'aikin shi ne ma wannan rahama ɗin to kaga kenan alaihi salatu wassalam ya cancanci a tuna da shi a mishi maulidi cikin kowanne sakan ba za mu ce wai kowanne minti au ko kuma mu ce kowanne awa ko mu ce kowace rana ko kowanne wata ko shekara ba abin ya wuce wannan tunani domin haka alayhi salatu wassalam yake cewa ana rahama ana rahmatul muhda wannan rahama din nan wacce aka ba da kyautanta zuwa ga wannan duniya ni ne wannan rahama to saboda haka wai ba za a ce ma'aiki an aiko ni da rahama ba ma'aiki shi ne rahamar kawai shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai ya kawo ma ya kawo illa waɗanda suke ba da ifada na hasari da kasari yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan ma da wannan illa din abinda suke nunawa shine ma'aikin kansa shine rahama wannan rahamar kuma bata zamanto ce bantacciya ga mutane kadai au kuma ga mutane da aljanu kadai ba a'a duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta ko ma menene shi abin a sammai ke ko a kasai ke ko a wannan duniya yake to to wannan rahamar wannan rahamar ta shafi wannan abu domin haka Allah subhanahu wata'ala bai ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lin-nasi aw ma arsalnaka illa rahmatan lis-sakhalain al-insi wal-jinn ko ma arsalnaka illa rahmatan lil-mala'ikati abin ya wuce haka yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil-alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil-alamin to saboda haka ina taya mu murna da farin ciki a duk lokacin da muka tsinci kawukanmu a mazauni irin wannan saboda ko ba komai duk wanda ya halarci wannan waje namiji ne ta mata ne a yarinya ce matashi ne a babba ne karami ne to babban shaidan da za a masa shine yana son ma'aiki alaihi salatu wassalam yana kaunar ma'aiki alaihi salatu wassalam domin idan baya kaunar ma'aiki to ba za a gan shi a wani gu wanda aka ce a zo a taru saboda ma'aiki ba ba za a gan shi a wani gu wanda ake yabon ma'aiki ba domin haka ne maulan mushe ibrahim ya fi yake cewa ba za ka san kowa wane ne lailarsa ba ba za ka san kowa me yake so ba sai a lokacin da yake da ɗa aka ba shi haihuwa kaga wannan ɗan ina zai kai shi to duk inda ya ɗau wannan ɗan ya kai shi to kasan da cewa wannan gunnan yake so domin haka maulan mushe ibrahim ya yake cewa idan mutum aka ba yi ɗa ya taso ya girma yana ƙarami in kaga ya ɗauki ya ya ya ya rike hannunsa ya ɗauke shi ya kai shi kasuwa yayi sana'a ko ya kasuwanci to ka sani duniya ce a ransa sannan kuma kuɗi ne a ransa saboda shi kowanne mutum to abin da ya fi so shi yake so ɗansa ya samu in ya kama ɗan ya kai shi makarantar ƙur'ani ka sani ƙur'ani yake so idan ya kama ɗan ɗan ya kai shi makarantar boko ka sani boko ne a ransa idan ya kama yaron hakanan ya kai shi da'irar zikiri ka sani zikiri ne a ransa haka nan idan ya kama ɗansa ya kawo shi gunda ake maulidi irin wannan ka sani manzan Allah ne a ransa shi ne yake cewa wa kullum wa lailahu ma'ana kowa da lailarsa abinda wannan karin magana ne wanda da Allah za mu iya cewa a maulan mushrik ibrahim ya shi ne farkon wanda ya kirkiri wannan karin magana ɗin ma'ana kowa da lailarsa ma'ana kowa da abin da yake so domin laila ita ce majnunu yake so wani ana ce mishi majnunu saboda tsantsan soyayyar laila da kaunarta ya haukace har ake cewa majnunu laila to idan akwai majnunu na laila to za ka iya samu akwai majnunu na ma'aiki alaihi salatu wasalam shi ba laila ne a gabansa ba ma'aiki ne a gabansa ya haukace cikin soyayyar ma'aiki alaihi salatu wasalam kamar da shi majnunun laila ya haukace cikin soyayyar laila laila shine abinda maulan mushrik ibrahim yake cewa wa kullun wa laila wa taha bala'i yake cewa kowa da lailis da lailarsa akwai abin da yake so ni kuwa wanda na fitinu da wanda na fitinu da soyayyarsa wanda na jarrabu da soyayyarsa shine faha alaihi salatu wassalam ba wani bane ba ni da wata laila kamar yadda yake cewa yake cewa walau walau umma kalsumin walau kana maryama idan yana magana akan ma'aiki alaihi salatu wassalam ba a batun wani ummu ummu kalsum yarsa ba a batun wai wata wata maryam duk ba a batun su domin abin da yasa maulan mushar ibrahim ya je kafa misali da wayannan ummu kalsum da maryam a yayansa wadanda a cikin yayansa babu wadanda suke masa hidima suke mishi biyayya suke kaunansa kamar wayannan saboda haka yana ji da su to domin haka yake ko da su ne ba a batun su ina ana batun ma'aiki alaihi salatu wassalam to saboda haka gode wa Allah subhanahu wataala dole da muka tsinci kawo kanmu a wannan waje sannan kuma babban abin da dai murna da farin ciki shine a lokacin da na zo wannan majalisi na kungiyar ahbabu sai na ga cewa ba wai yan agaji na ahbabu ne kadai suke wannan aiki ko suke wannan wajen ba ga yan agaji na tijiyanu da makamantansu wannan abu ne wanda yake da kyau sosai wannan ahbabu sun nuna mana cewa su ba kungiyanci ne a gabansu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne a gabansu duk wani mutum da yake son manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo a ciki da shi wannan kaki ko kungiya wani abu ne daban wani abu ne daban saboda haka ne zaka zo ka ga a cikin waliyai zaka ga akwai al-Imam al-Busri ai wanda marubucin burda marubucin alhamziya akwai irin su Imam al-Madihin shine a Yusuf nabahani akwai su ai sannan akwai uwa uba alfazazi ai wanda har maulan mu Sheikh Ibrahim Yas lokacin da ya rubuta diwani kasidun diwani suka shahara a zawiyarsa da ana karanta ishiriniya na alfazazi sai aka daina karantawa aka dawo kasidun shi na diwani sai ya zo yana cewa dan ka samu amarya kada fa ka mance da uwar gida ma'ana dan ka samu ne kada ka mance da ishiriniya na alfazazi alfazazi ne gidanmu ne uban gidanmu ne shi ya koya mana yabon manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka zo aka sa lokaci na karanta ishiriniyan alfazazi kuma da lokaci na karanta diwani domin haka ne a fagen manzo sallallahu alaihi wasallama ba a bar kowa in kaga an bar wani a fagen ma'aiki alaihi salatu wasalam to ba masoyin ma'aiki bane baya cikin soyayyar ma'aiki alaihi salatu wasalam kamar yadda kowa ya sani ne akwai wayanda a nan gun za a neme su a rasa su da Allah za a nemi 'ya'yansu kuma a rasa su saboda menene saboda ba sa fagen soyayyar ma'aiki alaihi salatu wasalam su ma'aiki a gunsu harshe ne kawai da Allah a kiran sallah a ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a kiran sallah ko a iqama a harshe a furta amma ma'aiki bai zo musu zuciya yadda duk inda ake ambatonsa za su kasance a wannan wajen ba domin haka mu farin ciki mu murna duk wanda yake wannan waje Allah subhanahu ta'ala ya zabe shi ya kaunace shi shine yayi musharaka da shi a cikin wannan aiki na alkhairi sannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya sha ni farin ciki da murna a lokacin da na shigo wannan waje na ga cewa matasan ahbabu ɗan ɗarikan tijaniya ne wayayyu menene wayayyu tari matasa sun zaci cewa ɗarika ta tijaniya ka ɗauki katon sharbi ka sa a wuyanka a cikin gari kana yawo an ko kuma ka ɗauki hoton shek ibrahim ko shek ibrima ko wani sheka kato ka sa a wuya ana ana kallon ka kana yawo aka aka haka aka haka ɗauka to alhali waɗannan abubuwa mubi ne na mahabba wanda asalin mahabba soyayyar waɗannan shegunai ita ce ta yi koyi da su a duk lokacin da ka dauki diwani na maulan mushek ibrahim kana karantawa kana kokarin fahimtar ma'anarsa kana kokarin tabbaka abubuwan da ya sifanta na ma'aiki alaihi salatu wasalam to kai ne masoyin maulan mushek ibrahim ya kaji wanda ya dauki hotonsa ko bajinsa ya manna a jikinsa baya yabon ma'aiki baya ambaton ma'aiki baya salati ga ma'aiki alaihi salatu wasalam haka ake so yan tijaniya su kasance in sun shiga cikin jama'a ba a rabe su da wasu jama'a ba za a gane su yan tijaniya bane ko su yan ɗarika bane da Allah sai sun shigo da'iran zikirin juma'a au ko kuma da'iran wazifa ko kuma irin wannan waje na maulidi za a wani dama ai dan tarika ne wani dama dan tijaniya ne gashi mun gan shi a gun maulidi amma wai ka dauko wani abin da in ka shiga cikin jama'a wannan abin zai bambanta ka da sauran jama'a wannan kauyanci ne abin da zai tabbatar maka da cewa kauyanci ne shine ka je ka duba wasu shegunai daga cikin shegunan da su ne waɗanda muke yin koyi da su wanda shehi ne kaga ya manna hoton wani shehi ya shigo kasuwa ko ya fito kofar gida ya zauna wanne ne wanda shehi ka gani da bajin wani shehi a jikinsa kuma su ne waɗanda ake yin koyi da su misali ga yanan malam bajimu yana zaune a wajen na ga malam kaka suna nan suna ɗaya daga cikin jagororinmu malamanmu waɗanda suke karantar da mu addini wannan su ne ya sako baji ko ya sako foto ya zo ya zauna a wannan wajen to saboda haka ba laifi kamar yadda aka saba in aka ce gu ne na biki da ya shafi yan ɗarika tijaniya a official waɗanda su ne official ba laifi a wannan official cast din da za a mutu a ce a sa hoton shan ibrahim ko shan ibrima ko wani shayi ko hoton shari da abin da ya kama da wannan a saka a matsayin su official ne wannan ba laifi su kuma za su yi amfani da wannan official cast din da aka ba su kawai a wannan gun da ake wannan bikin da zaran sun bar wannan wajen an wace sun tattare kaya a cire official card a ajiye shi to saboda haka wannan shine abin da ake bukata matasa kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar cewa ki kasance suna layin masu neman ilimi ne neman ilimin nan in aka ce tiku akalla a ce tikun ka ya kai iziya ko da baka karanta risala ba idan aka ce na hau akalla na hau ka ya kai a jumuriya ko da baka karanta su kasurun nada da abin da yayi kama da wannan ba idan aka ce musala akalla ce ko da bai kuniya ne ka haddace idan ana magana hadisi akalla ko da riyadu salihin ko bulugul maram ne ka haddace kowanne fagen ilimi ya kasance a matsayin ka na matashi akwai wani abin da kake shi da shi akwai abin da ka haddace ka san shi wanda kullum kokarinka ka fahimci addini ka tabbata practically addini yadda manzo alaihi salatu wassalam da sahabban da suka aikata kamar da kullum abin da muke jan hankalin matasa da shi cewa mu san da cewa addini shine abin da ma'aiki ya zo da shi a wajen Allah Qur'ani ya karantar da abin ko ma'aiki ya karantar wannan shine addini duk wani abin da ka dauko kana yi kashin ra'ayinka son zuciyarka ba ka da dalilin yin sa cikin Qur'ani ba ka da dalilin yin sa cikin hadisin ma'aiki to ka san da cewa wannan abu da kake yi ba addini bane in kana yi dan so san ranka ka ci gaba da yi amma ka san da cewa ba addini ba ne sannan kana so ka shashe ko ka rashe ko ka hore ka san da cewa kana shashewa kana rashewa kana horewa amma batun addini ba addini ba ne ina fata an gane to saboda haka wajibi ne matasa su san da haka musamman ma a halin da ake ciki a yau wasu ne wanda suka fito suna bayyana da sunan tarika ta tijariya auko kuma da sunan maulan mutai ibrahim iyas za ka ga suna aibanta ma'aiki a rai salatu wa salam au za ka zo ka gama wasu suwai sallah ma wai ba sa yi wai sun yi idiraki ko sun tarar da wani abin da ake ce ma hakika to da sanin kowa ne yaro karami wanda yau aka sashi makarantar islamiyya ko makarantar allo ya san da cewa duk wanda baya sallah kafiri yaro dan gangani saboda haka ne ma yaro idan ka ce masa baka sallah sai ce a yana yi shi bai yarda a ce mishi baya sallah ba baka sallah sai ce a shi yana sallah saboda shi bai yarda yaro ko yarinya bai yarda a danganta musu rashin sallah ba ta yaya a yau wasu matasa su ci da ɗarikan tijaniya su ci da shek ibrahim iya sannan kuma a zo a ce suna aibanta ma'aiki au ko kuma a zo a ce wai su ba sa yin sallah ko ba sa azumi ko sun mayar da wasu abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya harasta su su sun mayar da su halaliya a gare su to saboda haka wannan duk rudanin shedan ne kamar yadda wajibi ne matasa su gane cewa kide-kide baya daga cikin baya cikin addini in je kide-kiden bai in je kide-kiden bai ba ba banjiri bai sannan kuma da yawa ana cewa banjiri wanda ake nufi da banjiri ne suna banjiri shine a nemo fata a rike shi da sharuɗa guda biyu fata aka rike shi aka rike shi da rudansa guda biyu kar a kar a danka ko a ce kar a da a wannan daura lilo a matse wannan fatar da shi domin idan aka sa lilo a ƙasa ko aka matse shi da lilo ana jaka za ka ga ya fara yin zaki ya fara yin daɗi saboda alama cewa shedan zai zo wajen shi shedan zai zo wajen haka nan kar a yarda a ɗauko wannan fatan da ake duka a kara shi da wuta idan aka kara wannan fatan a wuta wuta ta kone ya bushe nan ma ana daka za ka ji zaki can can za ka ji yana da zaki a wannan lokaci to nan ma shaidan zai doshi wannan wutar amma shaidan idan ya ji ana buga banjiri ba lilo a kasan sai ce ba zaki ba nasa bane in ya ga ba kara da wuta ba aka taka ba zaki zai ce shi wannan ba nasa bane sai ce wannan ganga ne na zikiri da yabon manzo sunan ba gangan ke dan bane saboda haka ba zai zo wannan wajen ba domin haka ka duba cikin sahihul bukhari hadisin aisha kissar ta tare da ma'aiki a ranar idi ka duba cikin sayyid bukhari da muslim hadisin aisha kissarta da kawayenta wanda abubakar ya tarar suna buga dukkan bandiri sannan kuma ka duba cikin sunanin nasa'i al'imamun nasa'i ya rawaito sannan kuma min wujuhin mutawatira ya tabbata a lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya shigo madina mata da yara sun fito da bandirai dukki suna kadawa suna rera mishi waka sala albatu alaina min sami min samiyyati wala'i wajaba shukru wal wajaba shukru alaina har zuwa karshen kafilar wannan min wujuhin mutawatira albani da yake cewa wannan dalili ne ya kauce wa ka'idodin malaman hadisi na inganta siyar da mazazi malamai sun bambanta tsakanin me ake ce ma hadisi hanyoyin da ake inganta shi daban me ake ce masiyar wal makazi hanyoyin da ake inganta su daban sai albani ya gwamata yake tabbaka yake tabbaka ka'idodi da hukuce-hukuce na inganta hadisi akan siyar wal makazi wanda kuma siyarwar matsazi tarihin ma'aiki da abin da ya wakana a zamaninsa hanyoyin tabbatar da su shine tawaturi hanyoyin tabbatar da su shine tawaturi ba hanyoyin tabbatar da su sanadi bane misalin da zan baku a nan shine yanzu sai kun samo wani ya rawaito muku da sanadi na ji abun abubakar abubakar abun umar umar a wajen zaidu zaidu a wajen amru akwai Legas ko akwai abuja za ku yadda? eh ba ka bukatan sanadi na ji abun wani shi abun wani shi abun wani cewa akwai wani gari da ake ce ma Legas a nigeria ko ko wani gari da ake ce ma makka a duniya ko wani gari da ake ce ma ake ce ma madina ba ka bukatan sanadin kowa da me ka dogara kawai ka yarda abun akwai shi min wujuhi mutawatira to harkokin da suka shafi tarihin ma'aiki sun ana ce mishi a siyarwar maghazi to duk suna wannan layi ne sai shi albani ba yana nufin wannan albanin zariya ba ana nufin albani malamin hadisi da shi muke magana yanzu shi wancan ba a maganarsa shi din ne muke faɗan hanyoyin kurakuransa an gane alura da wannan saboda wasu an ce albani ba san ba san da akwai wani albani sai albani zariya ba wannan muke magana kansa ba to shi ne shi da ya zo ya rubuta littafi sahihu siratin nabawiyya ya kawo ire-iren wayannan abubuwa kurciya ba ta yi kwai a kofar kogon da abubakar da umar suka shiga ba a gizo gizo bai yi saƙa ba da isi ne sanadinsa da isi ne ire-iren wayan na abubuwa tsara alfardu sanadinsa da isi ne to wayan nan abubuwa ba ma bukatar sanadi da su kamar da na buga muku da misali cewa ba ma bukatar a kawo mana sanadi tukuna mu yadda da akwai makka a nan da yawa ba su je makka ba amma sun yadda sun sani sani na yakini cewa akwai maka kuma ba sa bukatar wani sanadi to haka na harkokin har harkokin tsara alfaduru a daina da kuma zurfin da aka buga a wannan rana din to saboda haka addini abin da ake ce ma addini a gaskiyar lamari shi ne bin sa sau da kafa abu ne wanda yake da wahala duk kuma mutumin da ya ji abin da ake ce ba addini duk abin da yake aikatawa yana da dalili ko a qur'ani ko a hadisi kuma wallahi tallahi ina tabbatar mana wannan maulidin da a yanzu nan ake yi idan babu da dalilin da idan babu dalilin yin maulidi kuka gayyace ni maulidi wallahi ba zan ba saboda yanzu Allah zai tambaye ni dan me kuka gayyace ni akan abin da ba dalili abin da ba addini bane na so kuma ba an da zan bayar kasancewar wannan nema farko na tabbatar muku da dalili a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yin maulidi a ranakun shekara gaba daya na tabbatar da wannan dalili tun gabanin tun gabanin aje ko ina tun gabanin a zuwa ce komai domin kada wasu su zo su ce maulidi ana yin cikin watan rabiul awwal ne kadai kamar yadda ya gabata dan me watan da aka yi ma'aiki ya wuce kuma har yanzu ana cewa maulidi to dan me ma'aiki alaihi salatu salam ba yana yin azumi dan haihuwarsa a cikin watan rabiul awwal kadai ba yake a ranakun a ranakun shekara gaba daya kaga dalilin wannan zama ya tabbata ranakun shekara gaba daya ranaku ne na tunawa da ma'aiki alaihi salatu wasalam shi ma'aiki alaihi salatu wasalam domin Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana darajarsa sai ya saukar da wata sura wannan sura ba komai bane a cikinta wata waƙi'a ce wata abashi ta kasance a shekaran da aka haife shi saboda Allah baya so a mance da shekaran da aka haife shi sai ya saukar da ya saukar da sura wacce take magana akan wannan waƙi'a saboda duk abin da ba a so a mance shi ana lankaya abin da wani abu shahararre da ya faru ya wakana daidai wannan abu misali yaran da aka haifa a wayannan shekaru na hayaniyar boko haram za su shiga tarihi sai a ci aiwa ne a lokacin boko haram aka haife su don me saboda kar amince da ranar haihuwarsa da nan ne za a kwatanta adadin shekarunsa shekarar su saba'in ne hamsin ne sittin ne zuwa gaba to domin haka ne Allah da ke baya so amince da ranar da aka haifi ma'aiki da shekarar da aka haife shi sai ɗaukar ya saukar da sura su wannan surar ba tana karantar da mu kaza haram ko kaza halal ku yi kaza ku bar abu ba wannan bane kawai surar tana karantar da mu wata waƙiya ta ban mamaki da ta kasance a shekarar da aka haife shi ita ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم غير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول cikin wannan sura akwai kaza haram akwai kaza halal akwai ku yi kaza akwai ku bar kaza akwai ne babu duk surar gaba ɗaya tana mana bayani akan menene wata aba ta ban mamaki wasi'a ta giwa wacce ta kasance a shekarar da aka haifi ma'aiki a dai salatu wasalam akan wannan surar take magana dan me domin kar mu mance da kar mu mance da ma'aiki a dai salatu wasalam saboda lokaci ina ganin zan takaita a nan akwai uzuri kamar yadda na bada uzuri tun gabanin zo to kuma insha Allah subhanahu ta'ala wannan kungiya zahirin duk wanda ya je gani ya zo ya ga wannan waje alhamdulillah za ga an ware mata hutu daban suna zaune ba su danya da maza da mata kuma matasa ga suna a kuma sun gayyaci yan uwansu yan agaji wanda ya shafi yan jama'atu na islam yan fikiyan islam kowa da kowa domin su nuna cewa wannan zama ne na ma'aiki alayhi salatu wasalam ba zaman kungiyanci ba ne ba zaman kungiyanci ba ne karshe babban abin da zan ja hankalin matasan mu a kai shi ne wannan tsarika ta tijaniya wanda ita wannan kungiya da sauran kungiyoyinmu na agaji suke karkashinta to abin kunya ne a ce wani yana nasarta kansa zuwa wata kungiya a ce baya tsarika ta tijaniya domin yana cin albarkan wannan tsarika sannan kuma shi kansa baya tsarika wannan yana da ɗaya daga cikin matsalolin da yawa daga cikin matasan misali misalin wannan da zan buga kowa ya gane shiga hankalinsa zai yiwu a samu wani da kakin kakin agaji na izala kuma ba dan izala ba ne eh wanda ba shi da alaka da izala san ba zai taba yadda ya basa sunansa a gan shi da kakin izala saboda ana ganin su zaki wani ya zama dan izala ku danne mu yan agaji mu za su sa kaki na mu na ɗari da mu ba sa tsirka dan me an ko kuma ba su gamsu da dalilan dariƙa da kullum muke karantarwa ba an ko kuma suna ganin cewa za a iya tafiya ba jagora a ce kawai kai zaman kanka kake yi za ka yadda da wannan duk ba mutumin da aka ce zaman kansa yake ya ke shi ba babban magana ne ko a ce wance zaman kanta suke yi wani zaman kansa yake ba shi da waliyi ba shi da alwali ba shi da iyaye ba su da manya ba shi da malamai abin da yake dama yake yi to saboda haka abin da gari ka tafi jami'a take nuna mana kai ga jagoranka ba wai kana nan kara ba ka da jagora ba kai ga jagoranka wane ne jagoranka shine maulan mustafa ahmad tijjana ranar da allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yau mana kulla unasin ji imani a wannan rana wane ne zai kama hannunka ya kai ka gumin sallallahu alaihi wasallam kai kana ganin cewa zai yi kai kadai a ranar tashin alkiyama duk da yawan mutane an tara su a nan tun kan annabi adamu zuwa mutum na ƙarshe mala'iku gaba ɗaya duk da yawan su ma ya alamu zuru da rabbika illa huwa suna nan a wannan waje jinnu duk da yawan su suna nan a gun dabbobi duk da yawan su suna nan a gun a wannan hargitsin da taro za ka dinga tuttura mutane ka ce ka tuttura mutane ka ce ka ce mahaifi gari nan kwana baya a bar wannan misali misali ne wanda kowa hankalinsa zai iya ɗauka ko fadar mai martaba sarkin da masu ba zai yiwu kai tsaye in je in ce ga shi nan ma da ayyuka ya zo a kira ni shi sarkin da masu yana son garin sa ne fadawa za su dakatar da ni a kofa da Allah ne minti biyar ina jira ko minti talatin ko awa ɗaya ƙarshe maza zuwa ce mun kai bayan ne lokacin da yake fita ba in kana so ka ga sarki to ka dawo bayan sallar da asar kuma a ce ma kai yau ma ya ce ban yadda mun yi yadda shi ba wannan sarkin damatu eh in kuma so nake na ga gwamnan yobe ba lamarin zai yi zai kara shiga matsala fiye da wannan ko shi na son ga minista ko shi na son ga buhari ya kake gani to balle khairul bariya sallallahu alaihi wasallam kake ganin cewa kai kadai zaka wuce gaba ka je ka same shi wannan bare ta kaiwa ba to saboda haka tarika take jani abin da yake nuna ba waye jagoran ka waye ne a gobe kiyama zai kama hannun kai kai ka kun manzon Allah cikin sauki sanin kowa ne ma'aiki ya dai salatu salam yana da mutane wanda suke miliyoyin salatai suke yayyaje shi su ne su ne dabta shi a shi ne farkon wanda za a tashe shi a cikin kabari an awwalu man tashakul ardu shi ne farkon wanda kasa za ta sake masa fita shi ma'aiki yana wannan fitan to zai ce inawa ne a zo da shi inawa ne a zo da shi inawa ne a zo da shi duk kuma wanin da zai shi a kira su ba za su zo su kadai ba ne sun tattare ya nasu ya nasu ya nasu sai su taho to ta wannan hanya kai cikin sauki gabanin ma tare zauren jama'a cikin sauki kai kana tare da ma'aiki a rinsa latun salamatu kuna kafin a tare wasu ma a kabari din ku kuna tare kaga wannan hargitsi man ba ma ruwanka da wannan hargitsi albarkacin ne albarkacin tarika sannan kuma sanin kowa ne maulan mu shek abdulkadir jelani ko shek ahmad tijani ko abin al'imam muhammadu bukhari da suka bandi ko ɗaya daga cikin waɗannan waliyai masu ɗariƙu ba zai yiwu a gobe kiyama ma'aiki alaihi salatu wassalam ya neme su kai baka cikin ɗarika su kuma su taho da kai gun ba zai yiwu ba saboda shi abin da ake ce matsarika in aka ce wannan dan tsarika ne ba fa wai ana nufin dan gidan shi'a matijani ba ne ko da dan gidan shi'a matijani ne wanda ya haifa wannan wurzin da manzon Allah ya bashi a ce wannan dan nan nashi baya yi in aka yi go aka yi tashin alkiyama ba zai kamo wannan dan ya taho da shi gun manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai dai ya shiga cikin abin da ake ce ma wallazi na amanu wa tabatuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyati su haɗu a cikin aljanna hadan ku haɗu da mutum a aljanna daban sana a wannan hargitsi mashari ko mawkifi kuma a ganka kusa da manzo Allah shi ma daban to saboda haka tsarika wata aba ce wacce take da muhimmanci ba wa ana magana a layin suluki ko ubudiyya kadai ba ne a yau ana so a san da waye jagoran ka a cikin domin addinin da kake ibadar da kake kada ya kasance kamar kiristani ba san me kake yi ba da Allah yau wani abu halal ne gobe kuma abin haramun ne abunka a yau wani abu haramun ne gobe ya kasance halal saboda ba ka da jagora a layin teku wani ana bukatar sa sannan kuma wane ne jagoranka a layin tauhidi ko akida cewa kai duk wasu akidu da hankula suka tsara suka shirya akidu kai to ga kake nan so kake ka zama fir'auna ko hamana eh da abin da hankalin ka kokoro kai shirya maka to akidar ka ce kenan fir'auna zaka zama to ko hamana zaka zama kenan to ana so a bangaren akida tauhidi waye jagoranta sannan bangaren suluki shine bangaren ɗarika da muke magana nan ma waye jagoranta a duk lokacin da mutum a shi'urinsa a tauhidinsa a sulukinsa ba shi da jagora irin wannan irin wannan su ake cewa shehu addini kana akwai shege na nasaba shi wannan ba shi da uba na nasaba akwai kuma shege addini ma'ana addini ba shi da uba saboda haka a addinance shi shege ne ko da ma a nasaba shi ba shege ba ne kamar da wannan ba wani abu ne wanda tufaye suka kadai saka da wannan ba na yi istirawabi a lokacin da na karo da magana ibnu qayyim al-jawziya almajiri ibnu taymiya wanda yake nakaltowa a wajen malami ibnu taymiya cewa ai kowa yana da uba biyu akwai uban shi na jini na nasaba akwai uban shi na addini sai dai mamakin wannan magana wanda irin wannan magana ne idan muka dauko a jawahirul ma'ani ko cikin wasu littattafai na sufaye masu cewa ibnu taymiya malamin su ne ko ibnu qayyim sai su ce ƙarya ne to sai gashi maganar undun ba zata an tsinci maganar a cikin littafin ibnu qayyim jawziya to saboda haka ni na sani ku kun sani kai a cikin wannan yara ma da suke zaune in dai yaro yana islamiyya da Allah aka kira wata yarinya ko wani yaro zai ce ma hadisi na biyu al-arba'un hadisan nawawiyya zai ce ma shine hadisin sai na Umar wanda Jibrilu ya zo a sifa ta dan Adam ya ce wa ma'aiki fa akhbirni an islam ya ce fa akhbirni an iman ya ce fa akhbirni an isan shi fa akhbirni an al-islam islam fa akhbirni an al-iman iman fa akhbirni an al-ihsan ihsan wai abubuwa guda uku to su ne musulunci yake tafiya a kansu al-islam din nan shine fiqh al-iman din nan shine tauhidi al-ihsan din nan shine tasawuf sufanci da tsayyakin sufaye saboda haka karkashin al-islam karkashin al-islam aka samu mazhabobi guda hudu shine da fiqhu kenan muna maraba da zuwan jagora shugaban ahbabu na nan garin da masu na nan san kuri kuma maraba da shi na maraba da shi sannan ba wani to saboda haka in alayin fiqhu ne wanne mazhaba kake akwai al-imam malik akwai al-imam abu hanifa akwai al-imam shafi'i akwai al-imam ahmad bin hanbal waye jagoran ka wannan layi na al-islam ko wannan layi na fiqh waye jagoran ka in kuma a layi ne na tauhidi akwai al-imam al-ash'ari akwai kuma al-imam al-maturidi waye a cikin su jagoranka wanda kowanne yana kan sunnar ma'aiki a aqida da tauhidi waye shugaban ka sai a cikin su ko so kake gobe tashin alkiyama a tahe ka a sabon shi'a eh ko a tahe ka a sabon kawarijawa ko murji'awa a ce kai baka da jagora a wannan layi sannan kuma bangaren ihsan shine bangaren tasawuf sufanci da dareku a bangaren sufanci da dareku waye jagoranka nan ma to saboda haka ne malamai suka tabbatar da cewa a wayannan layi guda uku nan al-islam waye jagoranka al-iman waye jagoranka al-isan waye jagoranka da zaran ka zamanto baka da jagora cikin wayannan bangarorin nan guda uku to za ka zamanto shegen addini ko da kai addini ko a nasaba ba shege ba domin haka lalle kamar yadda muka buga misali cewa ba za a samu dan agaji izala ko salafiya kuma ba dan izala bane ba dan salafiya ba dan za mu gane kuran mu dan me mu ko muke samun dan agaji amma ba dan da rika ci jami'a ba kuma tare da matasan su san da cewa tarika tijaniya ba intisabi ba ma'ana cewa kawai in ka zo kace kai ba tijani ne kai dan tarika ne ya wadatar ba haka bane ba haka bane tarika ta tijaniya wurdi ne guda uku wurdin nan guda uku ka karɓe shi da izini sannan kuma wurdin nan guda uku ka yi su karkashin sharuɗan da aka shimfida maka kaga abubuwa guda uku kenan wurdi izini sharuɗa a duk lokacin da ka ɗauki wannan wurdi da izini ka ɗauki wannan sharuɗa kana aiki da su kuma kana yin wurdi to shi ne kai sunanka batija ne ba batija ne kadai ba dukkan tsarikun sufaye a haka yake tafiya a yau ka karbi tsarika ta kajiriya za a baka wurdi za a baka sanadi da izini sannan kuma za a baka shamsa da zaran ka kawar da ɗaya daga ciki to kai ba ɗan tsarikar kajiriya ba ne to domin haka wayannan wurdi guda uku lazimi wazifa zikirin juma'a lazimi shine wanda za ka ɗauka ka yi safi da yamma istighfari ɗari salati ɗari la ila ila dawo ɗari da safi da yamma ma ka yi haka bayan ka karanta uzu da bismillah da fatiha wazifa za ka karanta uzu da bismillah da fatiha sai ka karanta astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum 30 ka karanta salatul fati hamsin ka karanta haila da la ilaha illallah dari ka karanta jawharatul kamal goma sha biyu wannan za ka haɗu cikin jami'i da yan uwa kuyi zikirin juma'a ranar juma'a bayan sallar da asar a zauna kafta magaruba ana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah har rana ta fadi wayan abubuwa guda uku nan su ne ake kiran su tarika ta tijaniya ko da ɗan gidan shek ibrahim ya tsaye ko ɗan gidan shek ibrahima ko jikan shek ibrahima ko ɗan gidan shek ahmad tijani ko jikan shek ahmad tijani in baya yin wannan shi ba ta tijaniya ya kamata matasa a waye a gane gaskiyar lamarin sannan kuma wayannan abubuwa guda uku abinda suke ciki ta jijiya karatun fati karatun qur'ani istighfari salatin annabi hailala tasbihi wayan abubuwa guda biyar kuma duk wani mutumin da ya zo yake sai daga cikin su ba addini bane tsakaninmu da shi ba hadisi bane tsakaninmu da shi ƙur'ani ne abin da yasa na ce muku tsakaninmu da shi ba hadisi bane lamarin ya fi karfin hadisi domin duk lokacin da kaji ana magana hadisi an nemi dalilin abu cikin ƙur'ani ne an rasa shi karatun ƙur'ani ne babu cikin ƙur'ani yaya kuna jin wannan magana sosai akwai wanda zai zo ya ce muku a cikin qur'ani ba a ce a karanta qur'ani ba za ku yarda da wannan a qur'ani ba a ce a yi karatun qur'ani ba in mai faɗan wannan magana yana da tabin hankali shi kai ne sauraron magana da tabin hankali ne a qur'ani ne a qur'ani ba a ce ka karanta qur'ani ba saboda a'udhu billahi bismillahi alhamdu fatiha da kake karanta karatun qur'ani sannan kuma akwai wanda zai ji a qur'ani ba ce ka yi istighfari ba daga bakara har nasi ba inda qur'ani ya kace ka nemi gafara zunuban ka ko wanda isa ya faɗi wannan magana eh akwai wanda zai isa ya fito ya ce a cikin qur'ani ba a ce ayi wa annabi salati ba akwai akwai wanda ya isa ya zo ya ce a cikin qur'ani ba a ce ayi zikiri ba ko ba a ce ayi la ilaha illallah ba ko ya ce a cikin qur'ani babu tasbihi سود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونشيء تسبيح سبحان دين نجد سبحان الله سبحانه كون سبحانك الشكر دي تسبيح وإنن أبوهم فسوني فا aka haɗa su suka zamanto tsarika ta tijaniya ba dai ba dan ghawabatu islam ba ma'aiki ya ce inna islam bada ghariban وسيعود غريبا فطوبى للغرباء بعدن wannan ba bai kamata a ci an samu mutum daya yana nasarta kansa zuwa musulunci kuma a ce ya yi inkari tarikar tijaniya amma kan fi mamakin wannan saboda ma'aiki ne ya ce yadda musulunci farkonsa ba ne karshen zamani zai zo da ku kar ku mamakin wannan abu ne akwai akwai cikin Qur'ani kuma wasu su ce kar a yi abu kuma a ce abin bid'a ce kar su yi mamakin wannan saboda ma'aiki ne yake yadda farkon musulunci musuluncin bako ne haka nan karshe zai zo ya zama kasancewar musulunci karshen zamani bako ne shi yasa ya aka zo ana inkarin tarika ta tijaniya saboda kowa ya sani mun sani su masu inkarin ɗarikar sun sani cewa a cikin ɗarikar ba komai ba ne sai wayannan abubuwa guda biyar ɗin da ba su isa su ce babu abin a cikin Qur'ani a in kai mamakin wanda zai inkarin ɗarikar tijaniya to yaya za ka yi da wanda zai sassake mutum a itace ko a dutse ya ce abin bauta ne Allah ne bauta masa idan na sassake gunki a dutse ko a itace ni ne allan wannan gunkin ko gunkin ne Allah na sai zahirin hankali din ni allan gunkin ne ya kamata gunkin ne ya bauta ne amma saboda bauta za ka sassake abu da hannunka ka yi shi kuma ka ce abin shi ne Allah ka kabauta mishi to in ka duba wannan a kenan mutumin da ya zo ya ce maka abin da akwai a cikin Qur'ani bid'a ne abin da akwai a cikin Qur'ani ba addini bane ba abin mamaki bane zarrafatul islam ne musulunci ne a yau ya zama toba saboda haka a gaskiya akwai kusuri sosai ina challenge din duk yan agajinmu wanda na sani a yan agaji in ka kasa ba ina magana na ahbabu au ko ko tijan ko na hada ko a a cikin agajin da suke nasa ta kan zuwa tarika tijaniya in ka kasa su zuwa kashi dari sai kirne a dari a samu kashi talatin wanda suka karbi tarikar kuma suke wallahi saba'in cikin ɗari gaba ɗaya mu ɗan sa kaki ne more a kawai a zan mu da kaki wani mutum ne kawai mu yan na hada ne mu kaza kaza kaza ne asalin lubbin abun babu tare da su musan da cewa wannan aurajin na tsarikar ita ce asali gabanin a ɗauka shi a saka ba san da wannan ba su saboda haka wani abu ne da Allah wannan in dai da ba zuwa ake ake bayani sosai ba to wasu ba su taɓa ganewa sai a yi ta tafiya wallahi tallahi wannan challenge ne challenge ne sosai a ce a yau ba za a samu wanda ya sa kaki na izara ko salafiya ba ɗan izara ba ne ba ɗan salafiya ba ne sannan mu ga munan mun sa kaki na ƙungiyoyi da ake nasabta su zuwa ɗari ka kuma ba ma ma ɗari ka ba a yi kasancewa ga shugaba ya gabato kuma dama na ce bayanin ya kare a tahaliki ne muka dan karasa lokacin to zan takaita anan ina wa wannan kungiya fatan alkhairi sannan kungiyar ta dinga tafiya da malamai kafaka da kafaka ba kungiyar addini kadai ba ma ba kungiyar da take na kanta zuwa addini ba ko kungiyar ku na yan kasuwa ne ko kungiyar ku na siyasa in a cikin tafiyar ku ba malamai da wani abu na tushe musu da rikice za ku dawo ku shawarce su ba inda za ku tafi ba inda za ku za ku ga ci gaba ba sai dai abubuwan ku ya dinga tafasewa a duk lokacin da aka samu malamai masu tsoron Allah wanda za su gaya muku gaskiya da daɗi da ba daɗi kuna tare da su kullum za ku ga abin yana cikin kullum abin yana cikin kuma duk wani abu da ya fito muku sabo ku je ku shawarce su ga ba wani abu da yake faruwa me gaskiyar lamarin me gaskiyar wannan lamari a addinance tun da mu addini muke yi muna so wannan abin da muke yi mu samu lada mu samu yardar Allah da mutum me gaskiyar wannan lamari in addini ne za mu ba addini ba ne za mu bari duk wani abu da ya ba kuka ji ko kuka aikata ko ma ne ya kasance shawarar ku yana tafiya tare da malamai sannan kuma ya kasance 'ya'yan wannan ƙungiyar a dinga ganin su a halka ta ilimi ta karatu sannan kuma duk wani abin da yake ciki na zamani a shiga ana damawa sai a shi a cikin a nan akwai wanda suka iya kwamfuta wani abin mu ya taso na harkokin kwamfuta bayan mun je mun wanda ya san kwamfuta masalafi ko dan izala ya san asirin ne ba ya duba sissin tun mai kaza a rasa a na ko ƙwararru a harkar kwamfuta ba kiran su su mana ɗaya da likitoci muna da su yan jini muna da su yan kasuwa muna da su ko bai muna da su saboda haka ba zamani ne na zaman kashe wando ba haka kawai ka zo ka zauna a zawiya da canjinka ka wuri wanda ba za mu nuna ba ne in kana son wurji ka kwana da daddare ka ɗau canjinka ka zauna kana salatin sati dubu ashirin ko dubu talatin ko dubu abin ka kwana inda ka ce kake inda ba ƙarya ba ne gaskiya da daddare shi ne gaskiyar lamar amma da rana ka kama gaban ka kaje inda za ka yi sana'a in biro ne da kai za ka je ka zaro itace ka zo ka dinga yin sana'a in ruwa na kasiyar zo mu haɗu gaba ɗaya a da'irar mutu ba sha wannan mana mu amma da rana kowa ya kama kasa makarkar karka ɗaukar jikara yawa shi gari da gaske kake ka kwana da dare mana ya ko wani yaro matashi ne bai wuce wannan ba ba ba za da rana kwata-kwata ba za ka yi da shafi ba dan boko ne ya jami'a yake yace mun wallahi tallahi kullum da jari traffic ba ni dubu ashirin shi dubu ashirin ma dan boko ne an ga jami'a yake da rana ba za ki za ka ga shi ya san sani ya sa ta tsinka ya shiga shi sama da ga wannan yi ne cikakken dan tsarika na gaskiya wanda ake abin dan Allah saboda da daddare a tsowaye ke ɗaukar tafin sa yake amma ka kurum ka ɗauki jirgi ka to ka sa a wuya cikin gari kana yawo da daddare kana tabbacin ka da nishari a wuni da dare salatin baki da ma ba ka yi ai hakan ba da'awa ba ce gaskiyar lamarin shi ne harkar aika baya to saboda haka haka muke so mu wayar da matasa muna da sana'o'i muna da addini kuma ɗarikar mu ta gaskiya ne ba ta ziya ba ne don mu nuna mutane mutanen shi ibrahim mutanen shi ibrahim ne mu ɗauko kotunan su manna muna yawo a cikin gari wannan ba wannan riya ne ai ni da kai da kowa ya sani riya ne ba wani abu bane muna nuna wa mutane mu shi ne ba wani abu bane amma idan dan Allah muke duk mutumin da yake abu da dan Allah ko iya kokarin da domin domin ya ga cewa ya koyi kansa وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ina shakawa kyau da yi